أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا إمة الشقي ذري لنا بهذا المحضر والتاض في بنظرة تأتي لنا بالزفر bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kara dawo da mu a cikin wannan karatu na ruhul adab lima hawa min hikamin wa adab na maulanmu shehu ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu annabi amin a in ba manta ba a baya mun karanta wasu baitoci kamar faɗin shehu la ta haƙiran na musulman kada ka wulaƙantar da wani musulmi la ta zukura aiban muridin kar ka faɗa aiban wani mutum wal aibu min ka kadiyora domin kai ma aibin ka ana ganin shi har zuwa inda muka ce la ta durran na musulman walau zahar kada ka cutar da wani musulmi ko da cuta ya bayyana a dai a kan hannunsa a ce shi ya fara faktafir kai ya fiya da abin a kowane lokaci wannan shi ke gaya maka shi ke fasara maka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa inimru'un shatamaka wa ayyaraka bi amrin laysa fika فلا تؤيره بأمر هو فيه أداه يكون وبال وباله عليه idan wani mutum ya zage ka ya cuce ka ya aibata ka da abin da ba shi a tare da kai to kai ka aibata shi ka zage shi da abin da yake a tare da shi shine shi ya ce ko da walau zahar durrun ala ko da shi cutarwa ya bayyana hannunsa wato kamar da muka faɗa da wannan tahakiri da wannan idrari shehu ya ƙayyaje shi da musulmi amma abin da ake nufi dukkan halittan Allah ko mun gankantansu kuma alhamdulillah mun ɗan yi bayani akan haka cewa wana daga cikin ƙa'ida mai ƙarfi a cikin ƙa'idan tasawuf kada ka cuci kowa amma ka yadda kowa ya cuce ka kuma ka ɗauka cutarwa daga dukkan talikai sannan mun faɗa cewa asasi na lata haƙiran na musulman shine baka san waye ke gabanka ba so da ita wilaya ba wai wanda kake tunani da babbar riga bane shine kaɗai zai zama wali ba wai wanda kake tunanin ga kuɗi ga ilimi shine zai zama ba walitaka a cikin ba a keɓance walitaka da wani jinsin abba an gane illa kan dai abin da na ce muku ita annabta ba yadda za a yi wani ya same ta sai dan adam ba zai ce wata dabba ta samu annabta ba kamar mala'ika ba zai yi mala'ika ya zama wani halitta ba ka gane to wannan kenan kamar yadda shi mijin yawa yake cewa cikin sullamun diraya wa miftahu babil wilaya yana faɗa mana nau'o'i na waliyai yana cewa wa man bihi fil amri fil wa man bihi fil umara takhalutun fi amli kulli kallihim fala yuzalidu a cikin waliyai akwai wanda yake cakuduwa da shugabanni za ka ce a to wannan waye kana girka sun da gaga mutum gidan sarki yake ce wannan ba shi da dangantaka ma da da'irar malanta ballantana walita akwai wanda zaga yana cakuɗa da sarakuna wani ba fadi ne kuma wali ne kudubi ne wani ɗan sanda ne kwarai kuwa amma fi hamli kallihim wurin ɗaukan ɗawainiyarsu fala yugali baya kurkure duk da kai ya gani ya zama ya musu fadanci ya ce ranka ya dade shi ke dauke da al'amarinsu da kare na ji wannan wannan wannan ba abin da suka sani sai kaza shi kenan sai salbu Allah ya kiyaye shi mijin yawa ya ce wa man yura bi qari'i tariqi ya muddu aidihi ila al-fariqi a cikin waliye man yura akwai wanda za ake ganin shi bi qari'i tariqi a tsakiyar hanya ya muddi adi yana miƙar da hannayensa yana roƙo wali ne amma za a gan shi da sufa ta wulaƙanci a bakin hanya yana ɗaga hannunsa yana roƙo ku taimaka mu ba dan komai aka yi haka ba lifauzi ala ya dai ka'ada ya zauna ne domin duk wanda ya bashi sadakan nan ya samu arziki hannunsa bi izni rabbihi wa amrihi bada da izinin Allah wannan lamarin kuma ya bayyana nawa aka gani nawa aka gani shawujin ya ce wa man yura fi suratul abalihi akwai wanda ake ganin shi a cikin sura na mahaukata wawaye sai ga yana tafiya miyona dilala kuma waliyi ne shi sa sai ka kiyaye wannan ka'idar ai ya ishe kama Allah sun talla zai yana tanakuri cikin suran dan adam kamar yadda muka karanta balantana ma ya maganin da'iran wilaya ya ce walam ya zal muraduhu bi bali amma fa abin da ke nufi yana nan a zuciyar shi a sura ne kuke ganin shi haka walam ya zal muraduhu bi bali an gani har zuwa inda ke cewa minhum mulhamil asqal alwara ma annahu bil kasbi kat tasattara akwai wanda za gan shi a cikin su ma shike dauke da dukkan wani nau'i na talikai amma kuma ya riga ya tasatturi kamar yadda na gaya muku ya lullaba kanshi ba za ka gane shi ba shi wa mijin yau ce wa minhum wa minhum wa minhum wa sirru hadha ghamidun fa yuktamu a cikinsa akwai a cikinsa akwai a cikinsa akwai kai sirrin wannan abu ne rufaffe a rufe shi kawai da haka mai shiru sau za ka iya ganin wani wanda za ka iya wali zai iya tanakuri cikin surar da baka taba tsammani ba kamar yana muka bada misali kare baka taba tsammani ba da ka wulakanta shi kuma shikenan an gane wannan to wannan kenan a shine isharar maulan shehu na la ta haƙiran na musulman ba ma musulmi ba kowace halitta ne an gane sannan muka karanta maganan shehu ba maka gabatar da neman ilimi saboda ilimi shine abin da yake a gaba da komai da komai abin da yake me yake gaba da komai wannan kenan sannan bayan haka mun yi magana game da shari'a ta Allah shi yana gaya mana shari'a baki ɗayanta hikima ce ta Allah arifi wanda ya kai makamin fana'i yana tsakanin ɗayan biyu ko dai kasance ga'ibi wato baya cikin jinsa baya cikin samuwansa baya jin kansa baya jin samuwansa a sa'innan shari'a ta fada kan shi ko dai kasance yana jinsa yana jin samuwansa a sa'innan dole kiyaye kunci na shari'a na Allah an gane ba matakin da mutum zai kai ya ce wai takalifu shari'a ta fada kan shi babu wannan ya ce nauye-nauye na shari'a ta fada kan shi babu wannan an fahimci wannan to wannan kenan sai dai a idan yana mataki na fana'i da karewa cikin zatin Allah subhanahu wata'ala to wannan kuma daban shi maslubul aql ne mara hankali ne shi ma'azurun ne abin yi wa hanzari ne ko dama ko shari'a yi tana dauke alƙalami ga mene mutumin da baya cikin haitin shi ko ba ka ba kamar mahaukaci ko sumami to amma duk mutum da za a ce wani bacci kake ce eh bacci nake kaga ba bacci yake ka gani wato wani kana jin kanka ya amsa kuma ya ce shi ya kare sallar hijabi ne wannan wasa ne shi kan shi ya yaudar kan shi haka ya ce ya sallar hijabi ne amma ka manta da samuwar ka ita samuwar ka ba hijabi ba ce ai wujuduka zambun la yuqasu bihi jam la yuqasu bihi zambu samuwar ka ita ce zunubin da ba wani zunubi da ke daidai da ita an gani wannan kenan a wannan shine abin da ya gabata a karatunmu na baya wannan muka karanta idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu yau za mu tashi baiti na gaba mulim shi yana gaya mana fal ilmu amri na bismillah Bismillahirrahmanirrahim.
da sunan Allah mai rahama mai jin kai فالعلم أمري هو إمام الأمل كما أتى عن طه خير الرسل shi ce fal'ilmu kaga ilimi huwa imamul amali shine shugaba na aiki amri na rantse da wanda rayuwa na yake hannunsa wannan amri a rantsuwa ne kamar yadda ya gudana a harshen larabawa duk da suna ƙara shi da lamun la'amri ka gani? yasa shi ya shafe shi a nan saboda lalurar waka amma za ga ya faɗi lamun nan a wani guri akwai na kita izan la'amuri lil usuli ta ta digo ko ba kai cewa kamar akwai baiti a gaba haka izan la'amuri lil usuli ta ta di to wannan kenan to ma'ana ka ce la'amuri na rantsi da wanda rayuwa na ke hannunsa saboda akwai lamun a wurin lalurar waka ce ta hana ta zuwa fal ilmu kaga ilimi wa imamul amali shine shugaba na aiki wato me yake nufi shewa yake nufi da aiki shine ibada duk da wasu daga cikin malamai suna da wannan ibadar ta nafila cewa karatu ya yana gaba da ibada musamman ibada ce ta nafila duk da wasu na ganin hafarin lamma ilimi na gaba da aiki sai bayan ilimi ne sannan aiki yasa in ka duba sahih bukhari za ga babi akan al-ilmu qabla al-amali qabla al-qawl wal amal kai ilimi kafin ka faɗa kuma kai aikata ilimi na gaba da dubbiyun nan ka gani yasa shi ya ce na rantse maka da wanda rayuwa na yake hannunsa kaga ilimi shine shugaban aiki wato imamul ibadati abin da shi ke gaya maka kawai yana so ya maka ishara zuwa ga hadisin da ke can al'ilmu abdalu min al'ibada ko al'alim abdalu min al'abidi mai ibada malami ya fi mai ibada an fahimta wannan kenan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisi ingantacce fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adna rajulun min ashabi wato fadlul alimi alal abidi darajar malami akan mai ibada kaga shi ma yi mai ibada ai ba zai dan rasa wani abu na ilimi ba dole ba zai ko akan ibadansa ne ya dan san wani abu amma kuma darajar malami akan sa kamar daraja na ne akan wanda ya fi ku kaskanci wanda ya fi sahabbai na koma baya wannan shine ƙarshe na daraja a cikinsu kamar yadda na fi shi ne a kan shi haka darajar malami a kan mai ibada an gane yanzu malam ka duba yadda manzo salami ya sakanya ilimi tana mai yin kunnan doki da darajar annabta kwarai kuwa ka duba yadda manzo salami ya sauke darajar aiki aikin da babu ilimi dida dai kamar yadda na faɗa shi mai ibada ma ai ba zai rasa ilimi ba ko kaɗan ne ko to da ba duk ma ila ɗan ilimin ba da ba ta zama ibada ba da ta koma wasa amma ko musulun ya sauke darajarsa kamar darajan mafi ƙanƙantan daraja a cikin sahabbansa to wannan kenan sannan wani hadisi mai sanar ce fadlul alimi alal abidi ka fadlil kamar lailatul badr ala sa'iril kawakib wai darajar malami akan mai ibada kamar fifikon wata ne daren goma sha hudu da akan sauran taurari kaga wannan daraja ne bayyananne an fahimta wannan kenan masana yana cewa wani hadisi yashfa'u yawmal qiyama salasatun al-anbiya'u summa al-ulama'u summa shuhada'u wanda zai ce to ranar alkiyama mutane uku ne nau'in mutane uku annabawa daga su sai malamai haka darajar malamai yana mai yana abin bayan darajar annabta sannan duk bayan na kasan na shahidi sai bayan malamai sannan sai shi an gane wani hadisi a nasu na cewa ma ubidallaha ta'ala bi shay'in abdul min fiqhin fid din ba a taɓa bauta wa Allah da wani abu da ya kai fahimta cikin addini an gani sannan kuma wala faqihin wahidun ashaddu ala shaitani min alfi abidi malami mai tsantse ne ma'a masanin addini daya ya fi walarwa ga shaidan fiye da masu ibada dubu haka duk wani mai hadisan me ke gaya maka ilimi na gaba da aiki duk abin da ke gaya maka kenan wannan aikin kuma ita ce ibada kawai ibada ake nufi da ita an gane ana sanar ce wali kulli shayin imadun wa imadu hazar dini alfika komai yana da ginshiki wannan addinin ginshikin shi da ke jingina da shi shine fahimtar addini ilimi ilimi an gane wani hadisi ana suna cewa fuddilal mu'minul alimi alal mu'minil abidi bi sab'ina daraja an fifita mumini mai ilimi da mumini mai bauta da kimanin daraja saba'in da kimanin daraja saba'in an fahimci wannan to wannan kenan yasa a wani hadisi a nasulun ke cewa al-ilmu khairun al'ilmu khairun min al'amal ilimi yana gaba da ya fi alkhairi fiye da ibada na nafila an fahimta? wani hadisi a nasarar yana cewa bain al'alimi wal'abidi mi'ata daraja bain kulli darajataini khudurul jawadil mudmir saba'i na sana ma'ana tsakanin malami da mai ibada akwai daraja ɗarki amma tsakanin kowane daraja da daraja akwai tafiyan doki mai gudu na tsawon shekara saba'in tsakanin fa kowane daraja kowane daraja to kuma haka akwai daraja kwara nawa kwara ɗari an fahimta to wannan kenan sannan kuma ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya shiga hanya wata hanya yana neman ilimi Allah zai sauƙaƙa masa hanyar zuwa aljanna mala'iku suna aje fikafikin su ga mai neman ilimi don yarda da abin da yake su yake nema an gani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu min al-ilmi yata'allamuhu ar-rajulu khairul lahu min ad-dunya wa ma fiha wato mutum ya koya babi ɗaya tal na ilimi ya fi duniya da abin da ke cikinta an gane wani hadisi a nasu na cewa li'an taghdu fa ta ta'allama baban min ilmi khairun min an tusallimi a tarakatan da kai samu ko koya wani babi kwara ɗaya tal na ilimi ya fi ka zauna kai na bula raka ɗari babi ɗaya tal na ilimi haka wannan hadisi ma mai ke ga maka al'ilmu afdalu min al'amal Allah sa ku ana ta ganewa. An fahimta? To wannan kenan a Imamu Shafi'i yana cewa talabul ilmi afdalu min nafila kaji a mazhabar Shafi'i shi ma. Wato neman ilimi ya fi sallan nafila. Da ka zauna da daddare kana ta ibada gwanda ka zauna kai ta ilimi kuma kai aiki da ilimi in ba ka sai zama wahalar banza saboda al'ilmu ma qaranahu al-khashya ilimi shine abinda tsoron Allah ya ya shige shi ya muqarayi muqarana da shi an gani sanan ibn abdul hakam yana cewa wata rana ina gaban imamu malik ina karatu a gabansa sai lokacin azhar yayi sai na tattaro takaddun domin in yi sallah sai ce ya haza mallazi kumta ilaihi bi abdala mimma kunta fihi idza sahhatin niyya ya kai wannan ka sani cewa abinda ka tashi akan shi yanzu afon abinda ka mallazi kumta ilaihi abinda ka tashi zaka yi shi yanzu bai zama bi abdali mimma kunta fi bai fi abinda kake ciki ba amma idza sahhatin niyya idan niyya ya inganta shi wannan abin da kake zaka je kai bai fi wanda kake yi yanzu ba sai dai idan niyya bata inganta ba an gane so da ilimin na gaba da aikin ai shi sa Allah ce fa'ala mannahu la ilaha illallah ka fara sani an gane to wannan kenan abu darda'i yana cewa Allah ya ƙara masa yarda marra annal guduwa ila talabil ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi wato duk wanda ya gajin sammako zuwa neman ilimi ba jihadi bane to hakika hankalinsa da ra'ayinsa sun tawaya an fahimta hankalinsa da ra'ayinsa sun zama tauyayyi kuma ya ishe ka sanin darajar ilimi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duniyar gaba ɗayan ta tsinanniya ce abin da ke cikin ta tsinanne ne amma banda ambatan Allah da abin da ya muwalati da ambatan Allah sannan banda malami ko mai koyon karatu an gane sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce lalle Allah da mala'ikunsa da mutanen sama da ƙasa kai har tururuwa a cikin ramunta har kifi a cikin teku suna yin addu'a ga malamin da ke koyar da malamai mutane alkhairi suna masa addu'a Allah ya masa kaza Allah ya gafarta masa an gani sannan ya zo annabi sallallahu alaihi ya ce kalimatu min alkhairi yasma'uha almu'minu fayu'allimuha wa ya'malu biha khairun lahu min ibadati sanati kalma kwara ɗaya ta na ilimi da mumini zai ji ta ya koye ta ya sanar da ita ya aiki da ita to ta fi ibada shekara ɗaya ka gane to wannan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk da wasu na ganin cewa wannan hadisi hadisi na mu'az bin jabal amma wasu kuma suna daga hadisin har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khashya ku koyi karatu ku yi ilimi domin koyan ilimi tsoro ne ga Allah wa talbuhu ibadatun neman ilimi ma ibadan wa mudarasatuhu tasbihun karanta shi tsakaninku tasbihi ne wal bahsi anhu jihadun yin bincike cikin ilimi jihadi ne wa ta'alimahu man la ya'lamuhu sadaqa ka ka sanar da shi ga wanda bai sani ba sadaka ne wa bazlahu li ahli qurba ka ba da shi ga wa'inda suka cancance shi kusanci ne ga Allah wa huwa al-anisu fil wahda shi mai ɗeba kewa ne lokacin kadaici wasahibu fil halwa shi aboki ne a lokacin kebancewa wad dalilu ala din shi dalili ne bisa addini wal mubsiru ala sarra'i wad darra wal musabbir mai sa haƙuri ne mai ba da haƙuri ne mai rarrashi ne a lokacin yalwa da lokacin rashin lafiya walwaziru inda al'akhila waziri ne a wurin abokanai walƙaribu inda al'uraba makusanci ne shi gare ka yayin da kake tare da baki wa manaru sabilul janna shine hasumiyar tafarkin aljanna yarfa'u Allahu bi aqwaman Allah yana ɗaukaka wasu mutane da ilimi fa yaj'aluhum fil khairi qada ya sanya su zama jagorori cikin alkhairi sadatin hudatun shugabanni shiryayyu yuktada bihim wanda ake koyi da su adillatun fil khair su zama dalilai cikin alkhairi taktassu asaruhum mutane suna bin gurabansu watar muku af'aluhum a taktassu asaruhum watar muku af'aluhum gurabansu mutane tuktassu asaruhum tukutassu zaka ce ana bin gurabansu wa turmaku af'alahum af'aluhum kuma ana kula da ayyukansu domin koyi wa targhabul mala'ikatu fi khullatihim mala'iku suna kwadayi cikin abokantaka da su wa bi ajnihatiha tamassahum mala'iku tana shafansu da fukafikinsu suna shafansu mala'iku suna shafansu da fukafikinsu tamsawuhum kenan tamsawuhum wa kullu radabin wa yabisin lahum yastaghfir duk wani danye da bushi yana neman gafara gare su hatta hitanul bahri har kifayen teku wa hawamuhu da kuma kwari na daji wa hawamahu wa siba'al barri da namomin daji na kan tudu wa an'amahu da kuma dabbobin ni'ima na kan ƙasa wa sama'a da sama wa nujuma da taurarin ta duk suna nema musu gafara to kaga wayannan duk abubuwa ne suka zo game da falalin ilimi da koyansa da koyar da shi da haka shi ya ce fal ilmu amri kaga ilimi na rantse da wanda rayuwa na ke hannunsa huwa imamul amali shine shugaba akan ibada musamman ibadar ta nafila da haka kaga ka bata lokaci kana karatu ba ibada kake ba shi ma ibada ne mudarasansa kuma tasbihi ne an gani shi ce shi ne shugaba akan ilimi an aiki kai wato ibada da sauransu kama ta kamar yadda ya zo an ɗaha daga annabi mai suna ɗaha wato ɗayarul kalbi hajil wara mai tsarkin zuciya mai shirar da halitta shine ɗaha abbreviation ya yi yanzu kai ba kana da abbreviation za ka yi rubutu ba ɗaha akwai abbreviation ko to shine ɗaha an yi abbreviation ɗin ɗahirul kalbi hajil wara ne kama ta kamar yadda ya zo an ɗaha daga ɗaha khairin rusuli fiyayyen manzanni ai hadisin da muka fada su shaidu ne akan wannan an jigo? ta shi ya ce hasil uluman arba'an ka nema ilimoma kwara hudu ka nema ilimoma kwara hudu zassalik ya kai ayyaha zassalik ne ya haza salik ne ya kai wannan saliki an fahimci wannan ka nema ilimin makwara hudu imam al-hilali yana cewa wa qaddim al-ahamma innal ilma jam wal umru tayfun zar aw dayfin alam wal umru tayfun zar aw dayfun alam أهمه أقائد ثم فروع تصوف وآلة بها الشروع إمام الهلالي أنا cewa وقدم الأهم idan ka zo neman ilimi to ka gabatar da wanda ya fi muhimmanci innal ilma jammun domin ilimi abu ne mai yawa malam ba kai saka kewaye da ilimi ba Allah sai da ka iya rabanka ilimi da yawa ne da shi yawa ne da shi yasa ce wa qaddimul aham wa qaddimul ahamma ka gabatar da mafi mahimmanci sai mafi mahimmanci sai mai bin bayansa domin innal ilma jam ilimi na da faɗi wal umur ɗaifin gashi shi kuma rayuwa kaman ɗaifin ne mai mamun busiri ke cewa game da ɗaif faƙar sana ɗaif man a hawa fa'ar ragan walubbiya ta rajin lazzati bil'al ɗaif shi ne kaman mafarki ko kuma wani gizo haka shi rayuwa kamar wani mafarki wanda zai gushe yanzu yanzu nan wani gizo ne da yanzu zaka neme shi ka rasa wani rayawa ne wanda ba tabbatacce bane abin da dai ba tabbatacce bane abin da ke nufi shi mu shi rayuwa ba tabbatacce bane ɗaifi ne ya ziyarce ka khayali ne au daifun alam au daifun alam ko kuma ka ce bako ne da ya zo bako ya zo kana sama tsammanin zaman shi da tabbatan shi ai zai tafi ne to da haka rayuwanka ba dawwamin ma bace tun da rayuwanka ba tsawo bane kai maza maza ka duba mai muhimmanci ka yi shi sai mene ka yi shi in ka ce zaka tara gabaki daya zaka ci wahala gashi rayuwanka ba mai yawa ba ila ba ka ɗebo da yawa ba sai ce a hammuhu wanda ya mahimmanci a babin ilimi a ƙa'irin ilimin aƙidoji ƙudurce-ƙudurce tauhidi sun mafuru'un sannan ilimin furu'a fiƙihu tasawufin sannan sufanci wa alatin da kuma kayan aiki wanda biya shiru da ita ke farawa ilimin lokaci a ita ce kayan aiki ita ce zubanin kwarai ko in ba ta ba magana aiki to wannan su ne mafi mahimmanci duk da suna ganin kafin kai ilimin fikihu suna ganin ka gabatar da tasawufu qabla al-furu' an gane wasu suna ganin kai furu'i kafin tasawuf ka gane saboda ai a a a ka'ida ne na sufanci cewa al-fana'u ba'da al-baqa'u بعد البكاء كمال fana'i bayan baka'i kamala ne cika ne bayan mutum ya yi baka'i ya wanzu ya yi ilimin shari'a ya yi kaza sai bayan ya fara da wannan zahirin sannan sai samu fana'i wannan kamala amma fa wal baka'u ba'adal fana'i hijabun komawa zuwa ga baka'i zalla bayan fana'i wannan hijabi ne ka gani Allah sa kun gani bayan da kana cikin baka'i kana cikin hijabinka sai ka samu fana'i wannan cika ne ka gani